وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi 27 ga watan jimada al'ula shekara ta 1440 hijira na muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda kuma shine ya dace da uku ga watan biyu watan februari shekara ta 2019 a lissafin turawa muna darasi na 31 a cikin wannan littafi mai albarka muktasar zadul ma'ad na shekhu da'awar islamiyya muhammad bin abdul wahab rahimahullah wanda muke yi a wannan masallaci mai albarka na ihya sunna da ke kofar nasarawa a cikin birnin kano najeriya yau da taimakon allah madaukin sarki za mu tashi bayani akan shiriyar annan Muhammad sallallahu Alaihi wasallama dangane da rashin lafiyar rana ko wata shi ne ake ce da shi al-kusuf ko al-khusuf bilkha ciwon da ke kama rana mu a wajenmu muna cewa ciwo ko rashin lafiya shi ne ake ce da shi kusuf ko na wata duk suna yin cuta wata yana rashin lafiya haka rana ma tana rashin lafiya kamar yadda ya tabbata a sunna kuma annabi ya koyar da mu in wannan abun ya faru me ya kamata mu musulmi mu yi ba shi da wani lokaci tsayayye da zaka iya cewa ga lokacin sai dai kirdado da tsammani masana suna iya kintata suna iya sa tsammani cewa shekara ta kaza lokaci kaza wata kaza ana tsammanin rana za ta rashin lafiya ko wata zai rashin lafiya da rana da wata ayata ne ne min ayatillah ayoyi ne guda biyu daga cikin ayoyin Allah kuma haka Allah ya ga dama yake sa suke ciwo din ko suke rashin lafiyar ba wai don mutuwar wani babba ko wani mai matsayi ba layan khasifani li mauti ahadin wala li hayatihi inna shamsa wal qamar ayatani min ayatillah da rana da wata ayoyi ne guda biyu daga cikin ayoyin Allah ba don wani ya mutu ne sai su ciwo ba ba kuma don wani yana rayuwa sai su ciwo ba hasken ya ishe ku haka in ci gaba? ha? tayo so da aƙidan mutane kamar da annabi ya raddi sallallahu alaihi wasallam akai in an gara na ba ta lafiya sai a ce wani babba ne ya mutu ko wata ta yi rashin lafiya sai a ce wani babba ne ya mutu so wannan ya saba wa aƙida Allah ne kawai yake turo su lokacin da ya ga dama amma ya tabbata a maganganun malamai cewa ana jan kunnen mutane ne dangane da zunubansu ya yi yawa ya kamata su koma ga Allah laifuffuka ne suke yawa na al'umma zunubi da sabon Allah yake yawaita malam ya ce walamma kasafati shamsu kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ila masjidi musri'an fazi'an يجر رداءه وكان كسوفها في أول النهار على مقدار رمحين أو ثلاثة من طولها من طلوعها فتقدم فصلى ركعتين قرأ في الأولى بالفاتحة وسورة طويلة وجهر بالقراءة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام وهو دون القيام الأولي وقال لما رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم أخذ في القراءة ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم رفع في الأخرى مثل ما فعل في الأولى ثم فعل في الأخرى مثل ما فعل في الأولى فاستكمل في الركعتين أربع ركوعات وأربع سجدات malam yake cewa abin da ya tabbata a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana rana ta yi rashin lafiya da rana ta yi rashin lafiya sai aka ga haskenta ya disa shi kamar mu ma yanzu gani in ta yi rashin lafiya sai ga kodin rabinta ya fito rabinta kuma kamar ya yi wani jaji jaji haka ko kuma ma ta ɓuya ma hasken ya ƙi bayyana sai ka ga gari ya yi duhu da rana ne amma sai ga gari ya yi duhu kai ka ce kiyama za a tashi to annabi sallallahu alaihi wasallam a zamaninsa irin wannan ta taba faruwa ranan ta yi rashin lafiya aka gani karara sai gashi manzo Allah ya tafi yana mai gaggawa fazi'an yana mai tsorata don gaskiya idan aka ga rana ta rashin lafiya ya kamata a tsorita Allah ya yi fushi kenan kuma komi zai iya faruwa da aka yi tafi yana firgice yana jan mayafinsa a ƙasa ya juru rida'ahu bai iya ma rataye mayafin nasa ba kawai yana ta jansa yana sauri wanda ina so mu lura da wannan mu lura da mu kuma yaya muke idan ranar ba ta da lafiya kasan cewa wani lokacin ma ba ma ganewa mutane an shiga harkoki kawai wani fa ya daga kansa ma ya kalli ranar ma ba kula ba akwai lokacin da ranar ta yi rashin lafiya wallahi yawanci ba sani ba kuma ta yi ba sani ba an rafkana saboda shagali na duniya kurum amma gashi a fili mai hankali in ya duba ta zai gabata da lafiya ba ta fito yadda ya kamata ba kuma haskenta bai yi ba sannan gashi wani bangaren ta haka kamar akwai ciwo ciwo haka ba a ma farga aka gane ba ballantana a tafi aje ayi sallar da aka ce ayi ko ayi addu'a da aka ce aje ayi wallahi wannan musiba ce akwai lokacin da wata ma yayi ba a farga ba ba a gane ba mu magariba ta yi ni yadda na gane magariba ta yi ina jin malam za ka yi tunawa ko wani wa'azi da muka je wani ƙauye mu dai mun fita a nan kano lafiya lau ana harkoki ba wani alama sai da muka shiga ƙauyuka sai muka ga duk an cika tituka duk mutanen ƙauye sun fito malam wallahi abun mamaki hakan daidai a jahilci a ƙauyancen dai duk an fito da mazansu da matansu da yara suna ta tafiyar kafa kawai sun shiga daji kawai ana ta waƙe-waƙe ana kiran wane da wane da wane da wane na ce mai faru ai wata ne ba lafiya to kaga su akan jahilci suke abin da suke to mu da muke tutiya daga darar ilimin a birnin ba mu ma san an yi ballantana a ji a sallar kuma ku lura inda ma aka faɗaka aka gane ana yi ɗin masallatai nawa ne suke zuwa za ka iya tunawa wai wata rana wata ya yi rashin lafiya ko rana ya rashin lafiya an je an kama sallah ka iya tunowa wani masallaci guda nawa ne ka gani a garin ku a unguwar ku wannan su sunna din kad kanat takun mahjura kai ka ce an kusa a kaurace mata wannan sunna din saboda me rabkana to kun dai annabin mu cewa aka da ya gani ya fita a firgice a tsorace yana jan mayafinsa a ƙasa ya ce a wannan rana an yi kusufin ne fi awalin har a farkon yini ala miqdari rumhaini aw thalathatin min tulu'iha kamar tsawon rumh me ne zan ce rumh da Hausa mashi ko guda biyu ko ko guda uku daga fitowar ma'ana miqdari daga fitowar ita ranar min tulu'iha da sassafe aka yi ta ɗaga ɗagowanta bai fi mashi ɗaya ko biyu ko uku ba kawai tana fitowa sai aka ga ta fito da rashin lafiya kaga rana za ta fito ai katuwa take fitowa to daga fitowarta da cutar ta fito fataqaddama fa salla rak'ataini kawai annabi ya je masallaci ya wuce gaba sai ya ce sabai a zo a yi sallah ya raka biyu ga yadda yake yin wata sallah ce mai tsawo a karmakalla sallar kisfewar rana ko wata sallah ce mai tsawo sunnar ana so a tsawaita ta ƙara fil'ula bil fatiha wa suracin tsawila a raka'a ta farko ya karanta fatiha da wata sura mai tsawo insha Allah in Allah kai mu sati mai zuwa za mu kawo da tafsil da a aikace da irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta dalla dalla ya karanta a farko da su da fatiha da sura mai tsawo kuma wani zai iya tambaya tunda da rana ne karatun za a boye ko a bayyana za a bayyana ne kamar yadda ake sallar juma'a ana yi a bayyane ko to ita ma wannan sallar ta rashin lafiyar rana ko wata a bayyane ne sun maraka'a ya yi tsawaita karatu to ruku'in shi kansa tsawaita shi ake yi fatalar ruku'a sannan sai ya ɗago shi ne sun marafa'a to ɗagowa daga ruku'in ma shi ma fatalar kiyama sai ya tsawaita ɗagowa daga ruku'in da ya ce sami allahu liman hamidahu din amma wa huwa dunal qiyamil awwali tsawaita wanda yayi a tsaye bayan ya ce sami Allahu liman hamidahu din bai kai tsawon tsayuwar da yayi na farko na karatun Fatiha nan da surar nan ba amma dai ya tsawaita wa qala lamma rafa'a ra'sahu min ar-ruku' ya faɗa lokacin da ya dago kansa daga ruku'i sami Allahu liman hamidahu rabbana walakal hamdu lokacin da ya dago an ji ya faɗi wannan abun mamaki maimakon in ka gama sami Allah liman hamida rabbana walakal hamdu ba su jira za ta ba malam kawai sai aka ji ya danna kira'a kuma ya ƙara karatu ya raruma wata sura kuma ita bugawa karatu karatu yau wannan wace irin sallah ce maimakon a ce an tafi sujada an daɗa tsayawa kuma an nemo wata raka'ar kenan sun maraka sannan kuma kawai sai aka ga ya daɗa ƙara wani ruku'in fa'afalar rukuwa ya tsawaita ruku'in wa huwa dunar ruku'in awwali amma shi ma wannan ruku'in na biyu bai kai wancan ruku'in farko ba ka gane ruku'in farko wanda ya karanta fatiha da sura ya ruku'in nan kaga ya tsawaita ko to yanzu wannan na biyu kaga ai ya dago ne daga sami Allahu liman hamidu ya ci gaba da karatu ya ƙara ruku'i to tsawonsa bai kai ruku'in farko ba kenan an samu ruku'i nawa biyu a cikin raka'a ɗaya ba a kai sujada ba an yi ruku'i biyu ya tsawaita ruku'in wa huwa dunar ruku'i al'awwali summa sajada sannan kuma sai ya sujada ya dago daga ruku'i shi ma sai kuma ya wuce ya yi sujada tunda ba daga ruku'in zai wuce sujada ba sai ya sujada fa'atala sujud sujjadan nan ma ya dade ana ta sallah suna shiru suna bin sa sai addu'a ke ta buga kaga an samu raka'a guda ɗaya kenan kenan yanzu in kun gane karatun ya tashi da raka'a guda fatiha da sura ya yi ruku'i ya tsawaita ruku'i ya dago ya yi sami Allahu liman hamida mai kun ya wuce kawai sai ya ƙara ci gaba da karatu ya tsawaita karatu shi ma amma tsayuwan bai kai na farkon ba sannan ya ƙara yi ruku'i ya tsawaita sujjada a ruku'in amma tsawaita ruku'in bai kai na farkon ba sannan kuma yi sujjada kaga an samu raka'a ɗaya amma tana ɗauke da ruku'i biyu wannan sallah ana yin ta ne a rashin lafiyar rana ya aikata abin da ya yi a raka'a ta farkon nan irinsa eh a raka'a ta biyu fastakmala fi raka'atayn arba'a ruku'at mala yace kenan a raka'a guda biyun nan ya cika ruku'i guda hudu wa arba'a sajadat sannan da sujada guda hudu daman normal sujada ai bibi ne ko ko ba bibi bane yawa to anan shikenan ma da zamu gane yanda yayi sujada guda bibi haka ya ruku'i guda bibi to wannan shine sifar sallar kafin mu zo da tafsil insha Allah in an fanci wannan malam ya ci gaba da cewa wa ra'a fi salatihi tilkal jannata wan nar babbar magana kenan wa hamma an ya'khudha unqudan min al jannati fayuriyahum iyyahu wa ra'a ahla al azabi fi an nari fara'a imra'atan takhdishuha hirra ربطتها حتى ماتت جوعا وعطشا وراى عمرو بن مالك يجر امعاءه في النار وكان اول من غير دين ابراهيم وراى فيها سارق الحاج يؤذب ثم انصرف فخطب خطبه بليغه يتي فروى الإمام أحمد أنه لما سلم حمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن عبده أنه عبده ورسوله ثم قال أيها الناس أنشدكم بالله إن كنتم تعلمون أني قصرت عن شيء من تبليغ رسالات ربي لما أخبرتموني ذلك فقام رجال فقالوا نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك ثم قال أما بعد فإن رجالا يزعمون أن كسوف, كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمر وزوال هذه النجوم عن مطالئها لموت رجال عظماء من أهل الأرض وإنهم قد كذبوا ولكنها آيات من آيات الله تبارك وتعالى يعتبر بها عباده فينظر من يحدث له منهم توبة وعيم الله لقد رأيت منذ قمت ما أنتم لاقوه من أمر دنياكم وآخرتكم وإنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا آخرهم الأعور الدجال ممسوه العين اليسرى كأنها عين أبي يحيى للشيخ حينئذ من الأنصار كو ألتافن كمان أبي تحياكو طيب بينه وبين حجرة عائشة رضي الله عنها وإنه متى يخرج أو قال متى يخرج فسوف يزعم أنه الله فمن آمن به وصدقه واتبعه لم ينفعه صالح من عمله سلف ومن كفر به وكذبه لم يعاقب لم يعاقب بسيء من عمله سلف وإنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس وإنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس فيزلزلون زلزالا شديدا ثم يهلكه الله عز وجل وجنوده حتى إن جزم الحائط أو قال أصل الحائط أو أصل الشجرة لينادي يا مؤمن يا مسلم هذا يهودي أو قال هذا كافر فتعال فاقتله قال ولن يكون ذلك حتى تروا أمورا يتفاقم بينكم شأنها في أنفسكم وتسألون بينكم هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرا وحتى تزول جبال عن مراتبها ثم على أثر ذلك القبض وقد روي عنه أنه صلاها كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع ركوعات أو كل ركعة بركوع واحد ولكن كبار الأئمة لا يصححون ذلك ويرونه غلطا وأمر في الكسوف بذكر الله والصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والعتاقة malam sallallahu alaihi wasallam malam yake cewa a cikin wannan sallah ta kusufi da aka ce yayi Allah ya nuna masa wasu abubuwa na ban mamaki ka duba rana ta rashin lafiya sun firgita sun koma suna ibada amma kuma a ciki ubangiji ya nuna masa wani abu ya nuna masa aljanna ya nuna masa wuta a cikin sallah fa ya ga aljanna ya ga wuta kamar ya ya ga aljanna a riwaya aka ce a jikin bango sai gashi aka nuna masa kamar majiki ga aljannan nan gaba ɗayanta yana sallah yana karatun ƙur'ani yana ganin cikin aljanna sallallahu alaihi wasallam sannan kuma aka nuna masa yana sallah sai ga wuta kuma a nuna masa ga yadda take cin kanta da kanta ga yadda musibar wuta take duk a sallar ya gani an faɗa a riwaya lokacin da ya ga aljanna sai aka ga ya matsa ya miƙa hannu haka shi annabi ya matsa ya miƙa hannu haka kamar zai ciro wani abu amma da aka nuna masa wuta kuma sai ga yana baya haka ya ɗauke kanshi haka ya baya saboda yadda ya ga take tartsatsi a'udhu billahi minash shaitanir rajim ra'adana Allahu ajarana minan nar Allah ka kiyaye mu daga wuta yayi baya haka ashe wuta ce aka nuna mai idan wannan yana nuna wani abu malam yana nuna lalle manzan Allah annabi ne aikeke daga Allah kuma rabauta tana karewa gabawa idan ya yi imani gare shi insha Allah karewar rabo kai imani da manzan Allah ka yadda da shi karewar hasara da tabewa ya zama baka yadda da shi ba baka yi imani da shi ba mutumin da Allah ya nuna masa wutar ya ganta malam wani irin imani zaka iya kwatantawa aka nuna masa aljannar aka nuna masa wutar ya ganta duk bayanin da yake akan aljanna da wuta akan yaƙini da basira yake yace wa hamma an ya'khudha unqudan min aljanna sai ya mika hannu zai ciro unqud in an ce unqud kamar ina irin nonon dabino din nan ya ga itacen dabino na aljanna ga ga dabino masha Allah sai ya miƙa hannu kamar zai ɗauko shi fayyuriyahum iyahu dan ya nuna musu su sahabbai su gani gashi ya ga aljanna kuma ga ma ya game ya ga abin da ke cikinta ma gashi ma har ya kawo to sai bai yi ba a riwaya aka ce ko da ya ɗauko wannan dubinin ya kawo shi a duniya inda ya sa shi a duniya za a yi ta ci ne har duniya ta tashi ba zai kare ba kasan wani abu duk kayan aljannan da ya dira a duniya baya karewa saboda Allah ya yi kayan aljanna ƙirar da ya yi wa kayan aljanna ba zai kare ba kaga da ya kawo shi ba zai kare ba to kuma Allah ya alkawari a gidan aljanna za a ci shi a gidan aljanna za a amfani da shi ba a duniya ba Allah ka samu a aljannan nan kullum abin da nake tunani cewa to yanzu muke magana da wani dan uwa nake ce masa nace ana ta maganan mutuwa din na mutuwa yan uwa suna ta mutuwa ana ta tafiya nakan tunatar da kaina ce in ko yanzu wanda suka tafi din nan yaya suke ji ni ka rinka wannan tunanin ka gane yaya suke ji a wani irin yanayi suke ciki yanzu suna son rayuwar nan kamar yadda muke so ɗab Allah ya ɗauke su suna so su ci suna so su sha suna so su yi harkoki a yi kaza a yi kaza hada-hada ka tuna yadda kake ji yanzu za ka ga bai kamata a ce ka mutu yanzu ba inda za a nemi shawararka za ka ce gaskiya a ɗaga maka ƙafa haka ne yani muna so mu rayu amma tuna ɗan uwanka tuna babanka tuna malaminka tuna abokinka tuna makocinka tuna waye ɗinka sai aka ɗauke shi yanzu haka ya tafi baya nan ga mu kuma muna nan muna ci gaba da rayuwa in yana da gida ga gidan nan yana nan ana ci gaba da harkoki in yana da wannan mota ga ta ana nan ana ta hawanta idan yana da gona ga gonan nan ana ta noma ta yana ina ya tafi ba komai ko da buhun masara ɗaya ba a raka shi ba wai ci abinci a can ko da ruwa roba ɗaya a raka shi a ce gashi nan ko watakila in mala'ika ya tashe shi ya ɗauka ya sha ba a haɗa shi da ishi ba to sai ka rufe ido ka ce wayaya abin yake yaya suke ne wayaya suke ji ne inda za mu iya magana da su matattun nan wayaya suke ji kuma yaya kwakwalwarka za ta iya suranta maka yanda rayuwar take yanzu ba an ce annabi ya yi wa fati ba yaya yake alaihi salatu wassalam ina abubakar ina sayyidina umar ina wane ina wane ina wane ina makocinku ina mahaifinka a gabanka ya mutu kana kallonsa ya mutu kawai sai dai kaga mutum ya daina motsi kuma an ce dole sai an je kuma abin tsoro shine ba wanda ya san meye makomarsa sallar da muke ko ana karba Allahu alam ko akwai kuskure da laifuka a ciki Allahu alam ka duba inda muka rungumi duniya muke hada hadarta ka duba inda muke sakin baki muke faɗin abin da muka ga dama wataƙila sauran ajalinka kaɗan baka sani ba to me maganin wannan abin maganinsa shine kowanne daga cikinmu kullum ya zauna a cikin shiri sunan wani batir wai ebaredi ko yaushe a kimtse yake wanda ya more wa duniya to kullum yana tafiya ne kawai akan shiri ko da ta same shi dai shi dai ya san insha Allah yana iya abin da to yaya kamar yaya duk abin da ake bin ka bashi na zikirin yau ya kamata a ce kayi shi sallan nafila da ake bin ka ya kamata a ce kayi duk wani nauyi da ka sani Allah ya ce ka yi a yau ya kamata ka yi ƙoƙari ka yi abinda ake so mutum ya saba da shi ambaton Allah koyaushe saboda abinda zai iya zuwa ya je dawo ya kamata a ce kana yi kar ka yadda ka yaudari kanka cewa za ka kai baɗi babu abin tashi hankali yanzu ni da ku wallahi gaba ɗaya mu ba mai garantin zai kai baɗi yanzu ba ana nan ana ta tada hankali ana firgita ana ta damuwa za a yi kaza za a zaɓe waye zai ci waye bai zai ci shi fa a wajen Allah ya riga ya gama a yi kwarai kuwa tuntunin mala'iku sun rubuta wane wane shine shugaban za ku yi kaza za ku kashe kanku za ku yi kaza za ku yi kaza wane a jiha kaza shine wane za a kada shi wane zai hau wane zai kaza wane zai Allah ya riga ya gama mala'iku sun yi stampin sun ajiye lokaci kawai ake jira shi fa al'amarinsa kun fai kun ne amma in Allah ya sayar da kuma tunda duk da an riga an gama komai amma bawa sai imanta ya ce shi sai ya yi kaza amma ya manta Allah ya riga shi yin kaza din to don me za ka kashe kanka don me za ka je kashe wani don me za ka je ka kulla sharri ku kulla makirci sai mun yi kaza sai mun yi kaza za ku duk abin da za ku yi ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن abinda Allah ya so shi zai faru kuma abinda baya so ba zai faru ba wannan ganin wuta da aljanna da Allah ya nuna manzon Allah da har ya ga wani abu na aljanna wallahi dan ni da kai ne mu ƙara imani aka yi wannan abu ka yadda akwai wannan gida na aljanna da ake faɗa ka yadda kuma ka yadda akwai wannan gida na wuta da ake faɗa ka yadda to bari ku ji wara'a ahlan ahlal azabi fi nar kuma ya ga waɗanda ake wa azaba a cikin wuta ashe akwai azaba ashe akwai wuta kuma akwai wanda za a ƙona tabbas hasbunallahu wa ni'mal wakilu dan tabbatar mana akwai wuta shi yasa manzo Allah yake ce mana ittaqullah walau bi shiqqi tamra ku ji tsoron Allah ku kiyaye ubangiji ku kiyaye dokokin Allah koda ko da bayar da sadakar rabin dabino ne ko kuma ka kare kanka daga wuta ta jahannama koda da abin da zaka yi na alheri ne kamar rabin dabino kina akwai wutar akwai kuma aljannar kuma dammo aka yi su ya halicci wuta ya halitta mata mutananta ya halicci aljanna ya halitta mata mutananta hadisi cikin bukhari hadisin al-isra wal miraj annabin rahama alaihi salatu wassalam da ya hau sama ya je ya haɗu da annabi adamu yace sai na ga a gefensa aswidatun a damansa na ga al'umma iya ganin ka wasu abuwa baki kirin sai na tambayi jibril in ce wannan kuma menene ya ce al'umma annabi adamu ne a damansa in ya waiwaya ya kalli daman a sama fa Allah ya nuna mai annabi adamu idan ya waiwaya shi annabi adamu ya kalli wannan daman sai a ga yana murmushi yana dariya ya ce da ya juya kuma hagun sai ga yana zubar da hawaye annabi adam yana kuka yana zubar da hawaye ya ga tarin jama'a ninki na waɗancan shi ma yana kuka sai manzo Allah yake cewa wannan babanmu ne annabi adam me yasa in ya kalli dama yake kuka in ya kalli hagun in ya kalli dama yake murmushi da dariya in ya kalli hagun kuma sai yake kuka sai jibril ya ce da shi ai waɗannan ai cikin halittar ubangiji ne al'ummar annaba adamu zurra'arsa yan wuta su ne a ɓangaren hannun hagun su ne in ya gansu ya ga yanzu duk waɗannan al'ummar a wuta za a zuba su sai fashe da kuka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan ya duba nan dama kuma ya ga ga wasu sai ga yin murmushi yana godiya Allah ya waran masa wasu kuma yan aljanna ne ka yi ƙoƙari ka zama cikin 'yan ɓangaren daman nan sai sa ake cewa 'yan aljanna ashabul yamin 'yan wuta ashabul shimal saƙon a gaba ɗaya 'yan uwana mu yi aikin da zai kai mu gidan aljanna kuma mu guji duk aikin da zai kai mu gidan wuta magana ce dunkulalliya mai faɗin gaske amma dai mutuwa akwai ta tana nan a gabanmu kuma wallahi za mu je mu riske ta mu za mu je mu tarar da ita ma qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun yace kawai sai Allah ya nuna masa wata mata ya ga mage tana ta kwarface fuskarta takhdishuha hirratun mage ne take ta yage ta take ta yage mata fuska jini a cikin wuta ga kuma mage tana yage mata fuska wai me ya faru ashe wai abin da ya faru a duniya ita wannan mata tana da mage ne tana da kuliya ne tana da kyanwa rabatatha hatta matat ju'an wa atasha sai ta daure wannan ita kyanwar har sai da yunwa ta kashe wannan kyanwa tunda ba za ta iya kwance kanta ba yunwa ta katta da ishirwa sai da aka ga gawanta ba ta yi kiwo na kwarai ba kuma ba ta zama mai tausayi ba a nan abin da malamai suke faɗa ashe yanzu Allah zai iya sa mutum a cikin wutar jahannama saboda kawai ya bar magen yunwa ta kashe shi kun ku gane karatun mage ne fa yunwa ce ta katta waye sababi ita matar ba ita ta je ta sa makami ta kashe ta ba a'a hana ta abinci ta yi yunwa ta kashe ta ta shiga wuta annabi ya ganta wai don me ake ba da wannan labarin a nan a ciki ya yi bayani saƙon shi ne don mu da ku mu ɗauki izina kamar yadda aka kawo mana kamuwar wata da kamuwar rana mu ji tsoron Allah mu bar zunubin mu koma ga Allah ko to shine ake ba mu wannan labarin mu kiyaye duk wanda yake da dama na wani dan uwansa ko yake mulkansa ko saraut yake wato karkashin sarautarsa yake ya bar shi cikin yunwa ya rayu cikin yunwa yunwa ta kashe shi ko ta kassara shi wallahi akwai hisabi na'am abinda zai gaskata maka wannan umar khalifa ne na annabi alaihi salatu wassalam lokacin da yake halifanci malam ku karanta tarihin umar da kyau ku ji kuma yana da kyau malamai da suke da alaka da gwamnati su rinka karanta wa shugabannin nan namu tarihin gwamnatin umar tarihin mulkin umar don allah ku taimake su tunda sun yadda da ku sun matso da ku jikinsu wani limami ne a gidan gwamna wani limami ne a gidan shugaban ƙasa wani limami ne a gidan wani sanata wani malaminsa ne mai bashi shawara ku gaya musu yaya su umar suke mulki ko ba za su yi aiki da shi ba ku gaya musu ku gigita su wani lokacin ku yi musu bayani ku yi shiru malam umar idan dare ya yi baccin da ake kwanciya ana yi ana hutawa to shi baya yinsa tashi yake da kansa ya shiga baitul mali ba tare da kiran wani bafaje ko na ma'aikaci ba ya yi ta auna abinci a cikin buhuna ya cika ya ɗinke ya cika ya ɗinke iya gwargwadon inda zai ɗauka zai iya ɗauka kuma duk abin da Allah ya sa aka samu abincin baitulmal dukiyar gwamnati tunda shine shugaban ƙasa ya goya a gadon baya lokacin duk mutane suna bacci a riwayar ba a gaya mana akwai ɗan rakiya ba wallahi a gadon bayansa yake goyawa yana bin gidan mabukata daman gidan mabukaci gidan talaka ma ba sai ka tambaya ba wai wani wai wai yana da kuɗi wallahi mu matsalar mu mu ba a gaya mana su waye masu bukata mu muna cikin al'amuran harkoki sun mana yawa ya za mu ganewa yake bukata ƙarya kake wallahi yanzu har mutum zai ce wai bai san suwaye mu bukata ba yanzu a kasan nan wai bai san wai ai wasu an bukata ba ka sa ɗanka ya goya ka a mashin ka shiga cikin gari ka bi kana tafiya ko a motar kama dan uwa ce ka dan zazzagaya ka rinka shiga ka je ka zauna a can garin unguwar masu mala'u duk kuna cikin nema ana ta muku tituna mu muna cikin abin nan talauci da bukata kuna da wuta mu ba mu da wuta kuna da ruwa mu ba mu da ruwa kullum daga mota sai AC sai kaza in mun gaya sai ka dauran aure cikin gari ba zuwa kake ba za ka gane talakawa kuma kai tsiyar ka ba jana'iza ma kake zuwa mallantana a ce ta hanyar makabarta ma ka gano gidan wani talaka ba ka zuwa wannan ganganci ne ma da renin hankali ma akwai talakawa akwai mabukata ai kaga shi Umar da ya so yin taimakon ai da kansa yake fita wani mutum ya burge ni mai hali ne na ce ka taimaki kanka sawa yake dukiyan ya sayo kayan abinci ya sa iyalinsa ya ce ba mai aiki zai ba ku za ku dafa a dafa buhun shinkafa rabin buhun shinkafa a zuba kula-kula da take away take away roba sai ya tashi yayansa yau ba makaranta da asuba ake dafa abincin tun karfe uku ake fara rabawa suna yin sallah sai ya dauke su a zuba abincin nan a kula-kula sai ya tafi asibitoci ko na ƙauye ko na cikin gari da shi da 'ya'yansa babban attajiri ne zai saukar da shi ya bi gado-gado yana zuba musu abincin nan da ɗuminsa wani alkawari duk weekend sai dai baya nan wata ran Allah ya nuna mun na ganshi nace amma ka taimaki kanka nace wallahi ka taimaki kanka da wannan dalilin abincin da zai je ya dauka ibawa wani wannan sai ya zama dalilin shiga su aljanna wallahi kuma ka san me hikimar daukan yayan ya koya musu alheri ko mutuwa yayi za su ce babanmu ga abin da yake yi in dan arziki ne dan kirki ne zai koyi da shi to Umar ya dauka ya goya yana bi gida gida gida wata ran sai da a gidan wata mata tsohuwa dattijuwa mai ƴaƴa kanana talauci ya tsufar da ita ya gajiyar da ita yara suna ta kuka ya ga ta ɗora tukunya ya duba tukunyar ba komai a ciki ya ce me haka ta ce ina ina yaudarar su ne ina ce da su su yi shiru ga abinci na ɗora kafin ya yi bacci kafin ya nuna sun yi bacci ya sunkuya ya sauke mata abinci a wata riwaya zagayawa yake yi ya ji kukan yara ya shiga ya duba da kansa da daddare shi kadai fa yaje ya dauko abinci ya kawo ya hura mata wuta da kansa ya dafa mata abincin yace ki ba su ci su koshi kuma in ya kare ki je wajen amirul mu'minin ki ci abincin ki ya kare taimaka miki bai ce mata ni ne amirul mu'minin nan ba Umar ya ce ina jin tsoron Allah kada ya kama ni raƙumi ya taho daga Iraki zai zo madina ya tuntube hanya Allah ya rike ni me yasa ban gyara masa hanya ba raƙumi ba raƙumi to mu iyayen raƙuman ne suke mutuwa a hanya ku duba hanyoyin mu yadda suke a mace hadari nawa ake yi a ta mutuwa mutane suna mutuwa saboda hanya ba kyau kana cikin gudu kana speed da mota wallahi baka, baka sani ba wani ramin ma ba a ganinsa sai ka fada ciki za ka san ka fada rami yadda ka ga rijiya haka yake rijiyoyi nawa suke akan hanya ka tsau fau taya ta fashe sai kuma ka fara tumbling kawai lokacin sai abin da Allah yi sai ka ji an ce wani yayi mugun hadari mota ta yi kulikulin kubura ko rakiya da shi da kirma aka sare ta ya mutu da shi da 'ya'yansa ya je ya buga wasu ya shiga ƙauye me dalili wannan hanyar ne da wannan shugaban bai gyara ba shine ya kashe wannan mutumin akan wannan shugabancin suke kashe mutane kafin su hau sun yadda su kashe mutane don su samu kujerar kuma bayan sun hau a hanyoyi ma su ta kashe mutane sai mutum ɗaya ya saci kuɗin da za a yi hanya ɗari ko dubu shi kadai ya ce babu kuɗi so duk wanda ya ya cutar da wani ya zama sababin wani to wallahi Allah sai ya mai azaba a wuta in ka yi wutar da mutane ka hana su su ci ka hana su sha ka takure su abubuwa suka yi kunci kuma kana da daman da zaka taimake su baka taimake su ba kana da daman da zaka sauƙaƙa musu baka sauƙaƙa musu ba to insha Allah ta'ala ka jira kwanciyarka a kabari sai shugabancin nan da kuke gani Allah in mutum yana jin labarin me lahira ko ba zai yi ma burin a bashi shugabancin mutum biyu ba ma amma an raba su da lahiran ne kuma ba san hakikanin lahiran ba shi yasa suke ganin a'a ba haka bane ba kuma ana fa mutuwa da yin wannan ku je asibitoci ku gani da yawa akwai waɗanda billahi azimu ana kai su asibiti ne a kwantar da su saboda me tsabar yunwa cuta za ta iya tukuikuye ka kaga ciwo ya kama ka yau ciwon kaza yau ciwon kaza a kasa gane wallahi yunwa ce yunwa in ta tukuikuye ta yawa sai ta zama ciwo shi yasa da an kai mutum sai guji an ce a daura mai ruwa a daura masa ruwa ya farfado yana shan ruwan nan ana daura masa ruwan na dan masa wasu allurai sai ka ji yana abinci ya da hayyacinsa yanzu jikin ya fara abin nan na taɓa ba ku labarin wani wani ustaz wani malami a a wani gari malamin su ne mai karantarwa yunwa ai wai wai wannan ciwo ya kwantar da shi ba lafiya malam ba karatu malam ba karatu ya aka ai ba lafiya ko mutum ne mai tawazu'u mai irin duniya ba da hali sai son Allah aka ɗauke shi za a kai shi asibiti ana tafiya a cikin mota fa haka yana ranga-ranga sai ya hango wani mai shayi yana soya kwai da indomi sai aka ga mana ya fara nuna yana haka yana nuna wurin mai shayin nan asibiti za a kai shi sai aka ce sai wani ya ce ka ku tsaya ku tsaya mun ga mala yana nuna nan ko yana so ya sha ruwan zafi ne sai aka dan tsaya aka ce da Allah a haɗa masa shayi mai kyau a fasa gwangwanin madara guda a ɗauko maltina a haɗa shayi mai kyau mai kauri a samu biredi babba mai kyau aka ce za ka iya cin biredi ya haka Allah ya wada afuwa yana cikin gigaɗin rashin lafiya ba ko magana kirki ba yi aka ba malam ya sha ruwan zafin nan da maltina da madara mai kauri ya sha yana gutsurar biredi yana hadawa yana gutsurar biredi yana hadawa aka ce a ba malam wuri da Allah ya dan abin nan yana gamawa malam sai gumi ya yanko masa zufa sai ta yanko wa malam to sai aga malam ya fara kokarin miƙewa fa shi ba da kamo shi aka yi za a shi asibiti za a riko shi a sa shi a mota a je asibiti ya daɗa miƙewa sai malam ya sake cewa burodi mana a ƙaro burodi aka ce a ƙara ya ce a ƙaro aka daɗa kawo mai burodi babba malam ya cinye burodi nan take wani ba ba wani tatsuniya ba ne abu ne da yake ya faru sai wani bawan Allah ya ce jama'a kar mu yaudari kanmu fa cikin almajirai masu ikhlasi ya ce jama'a kar mu yaudar kanmu gaskiya ma yunwa ce ta kwantar da shi wallahi a ya za a ya ce rashin lafiya kwana nawa bai fito ba ciwo kaza da ya ci abinci kawai yanzu a ce abin a kai shi a duba shi ya ce mm ku bari mu je gida mu kai masa kayan abinci a yi masa abinci mai kyau iyalinsa ta kula da shi a sati ɗaya mu gani in ciwon bai abin nan ba a kai shi asibiti to shikenan kar a kai shin kar a kai shin aje aka je aka hada kayan abinci aka wa malam wallahi malam sati ɗaya sati biyu mutumin nan ba sai dawo karatu ba ya murmure tas ba wata allura ba wani abu abinci to yanzu irin wannan wannan da yana da gata ne da wanda za su ɗauke su kai shi ka je yanzu asibitin ka je kana bada abinci jollof rice ne wallahi tallahi majin wacan nan wallahi wawa warwaso wallahi duk wani asibiti in gaya maka ban cire ba a garin nan kaje shinkafa ba da miya ba jalab rice kaga yadda suke warwasanta layi billahi azimu malam daga nan ya kai wajen kofar nasarawa robon kawai akwai yawa kuma wani wallahi ya samu kyakkyawan abinci ya ci lafiyayye mai kyau ba da bukatar wata allura ko ta kwaya kula da wannan yana da muhimmanci yasa wajibi ne ga shugabanni ku ji tsoron Allah ku sauƙaƙa wa mutane hanyar da za su rayu su ci abinci su rayu duk wani bayani in babu abin da za a ci fa babu wannan bayani a tallafa wa mutane a sauƙaƙa wa mutane a sama wa mutane aiki a yi musu hanyoyi da za su taimake su su samu dama a samu musu security da zaman lafiya kullum muna faɗa muna maimaitawa waɗannan abubuwan in ka kula da su ka taimaki mutane yanzu ɗauki wutar lantarki idan ka ba da yalwataccen wutar lantarki ma al'ummaka ka sama musu hanyar samun arziki mai yawa injinan niƙa nawa na lantarki a garin nan suka mutu saboda me saboda babu wuta mata za su ƙulla ƙanƙara a cikin gida masu injin markaɗe za su yi amfani da shi saboda an yi wutar an sauƙaƙa musu ba a sa mata ta zama mai tsada ba da za ta gagari talaka mutane za su yi abubuwa da yawa da wuta kamfanoni za su yi ta production saboda akwai wuta farashin abubuwa zai yi ƙasa saboda da wutar lantarki ta gwamnati suka yi kaga samar da wuta kaɗai wato akwai sirri a cikinsa mai tarin yawa idan ba wuta abubuwa da yawa suna tsayawa haka idan ka samar wa mutane hanyoyi in aka samu lafiyayyar hanya nan ne ba ƙauye zai fito daga ƙauyensu ya zo birni ya sai kaya take ya daɗa komawa daga maiduguri mutum ya yi sammako da asuba ya zo kano ya yi lodi ya cika kaya ya koma saboda akwai hanya mai kyau mai kyau abinda nake nufi a nan lafiyayyar hanyar da babu rami babu kwazazzabo babu kwane-kwane babu kaza sannan kuma akwai security babu 'yan fashi da makami a kanta kaga ka sama mutane hanya mai kyau mai ɗan ƙaramin jari zai iya kuɗinsa tunda akwai mota akwai hanya to zai hawo ya zo ya sai kaya kaga su 'yan birni baƙi sun shigo sun yi ciniki sun samu kuɗi za su yalwata iyalansu za a ta hada hadar kuɗi su ma baƙin sun sai kaya da sauƙi a birni sun kai ƙauye sun kasa wallahi na san lokacin da akwai mutanen ƙauye za ga duk bayan kwana biyu uku sai a ce ya tafi Kano duk bayan kwana biyu uku ya tafi Kano duk alhajin da ake cewa bayan kwana biyu uku yana zuwa Kano to sai ga arzikin sa yana haɓaka saboda yana zuwa yana sayan kaya amma yanzu ku tambayi yan yan kasuwa su gaya muku yanda suke kamfar baki saboda rashin kyawun hanyuka hanyoyi ko dai akwai hanyar mai kyau akwai yan fashi da makami yanzu fa daga nan fa tsakanin Kano da Wudil fa na rantse da Allah sai 'yan fashi su tsare hanya su yi fashi awa biyu awa uku kano da wudil kurin kuma wallahi da magariba duk wanda yake ban hanyar yana tafiya kawai yana yana kula ne su tsaya su kwaci kuɗin mutane su musu shegen doka kaga ban aminci yaya mutanen maiduguri za su taho yaya mutanen bauchi za su taho yaya mutanen kaza da wallahi idan ka je kantin kwari ko ka je singa kwaje wato motocin baki maiduguri kan wannan bauchi kaduna katsina ina ne ina ne malam garin nan cika shi ake ana cika motoci da kaya in banda ma 'yan karota da suka zo suke ta musu azaba suka hana su lo da kaya sai ka ce dokar Allah amma yanzu suna ina ba hanya mai kyau to irin shugabannin da suke zuwa kamfen suna neman ƙuri'unku da kamata ya yi duk wani shugaba idan zai zo neman ƙuri'a sai mutanen gari su rubuta bukatunsu a ba su dama su yi bayani ba wa zuwa najeriya sai waye a gama ihu a gama a kama hanya a tafi ba ku gaya masa me kuke so ya yi muku kuma a gaban mutane ce ya yi alkawari zai yi abinda zai yi ya faɗa abinda zai yi amma duk an cika kawai abubuwa a je a ta kiɗa ana waƙa ana wane ne ana a gama hayaniya a tafi a tattoshe hanyoyi shikenan ya kama hanya ya tafi an jefa masa ƙura'a shikenan kuma ko bukatunku abinda kuke da bukata ba ku faɗa ba kowane gwamna kuma an je yana makale a jikin shugaban ƙasa sai ke a daga hannunsa a daga hannunsa aikin banza ne ko an daga hannunka cewa na yi kowane gwamna haka na ce kowane gwamna duk bayanin da ake yi duk hankalinsa ban abin da yake jira a ɗaga hannunsa sai ka ce in an ɗaga hannunka an baka kujerar ne kaci ku yi wa mutane aiki ku daina ƙarya ku daina yaudara ku daina ha'inci sai su tattara matan su tura su ƙauye a ba su hijabi da atamfa da duk ba ku raba hijaban da atamfa ba sai yanzu matan talakawa malam suna karyewa saboda neman dan kwali da hijabi kuma yanzu bukatar hijabi da atamfa muke shi ne abin da ake bukata duka ba gwamnonin nan na arewa duk haka suke yi saboda ba a gaya musu gaskiya munafukai kuma suna nan in an yi magana suna jin zafi yanzu dan Allah da annabi a- hijabi da atamfa ake bukata ba hijabi da atamfa ake bukata ba nan abun kunya yanzu a rediyo ake ta faɗa wance ta zo mijinta ya sake ta wance ta je an karya mata hannunta ta je tana neman hijabi hijabi saboda a dangwala ƙuri'a misa mutane suke bala'in kwaɗayin mulkin nan me yasa ya kamata ku yi tambaya me yasa saboda tsabar tausayin ku don su taimake ku su taimaki kanku su dai su gina aljifansu idan kun ji haushi ko ranku ya ɓaci Allah ya ba ku